والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أراد من الحمد الرحمن تبارك وتعالى إنه هو الحمد الحمد من السماء يا أيها الشيطان لنا بهذا المقبل واستعد به برحمتك إلى هذا السفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة النازلات kamar surorin da gabata a kuma sura ce makiya kuma ita ma ta sun da kusa kuma na ba da hujja ne ga kafirin mata tunda farko farkon awon da ke suna da ainihi ba da hujja ne ga kafirin mata waɗanda suke karin za a tashi ba da hujja ne a kan za a tashi da kuma ba da wani labarai na abubuwa da kuma da za su ke faruwa a ranar tashin kiyama wani wanda zai faru sannan wani a ƙarshe Allah ya yi arzikin waɗansu ilimin wani biyan mutane wanda kuma ke fara a sauran amma saboda yin wannan nimoni zai ja hankali ko da lallai ya gabata da su da kuma yi so ubangiji ku ce yau na wata a yi mun sana'a sannan a ce suwar Allah ya yi imani wajen yi musu gargaɗi da abin da ya faru da musu kafirai yau ne Allah ya bada misali da kawo. Ko tana fara da wani shi na da wani fahim wannan da ya haɗa Allah ya rantsuwa da wasu abubuwa ne guda biyar. Amma dukkan wannan abubuwa guda biyar da ake rantsuwa su a yanzu su da dukkan da su kofi ne da mawusu da ya yi Ba a kan su kofi ne abin da aka fita da ba a kan gwamnati ne. Abin da ya tsaye zuwa haka saboda ya ba da kuma ya ba da dama. Kan abin da su kullum da ya kashe mutu. Ma'ana da abin da ya dace daidai da wannan sufa a daidai kowane lafiya. tattara shi da ake kusurwa kuma abubuwa da yake da abin da su kuma da suka kuma da suka fi ga dai kuma da su da abin da ya wata wata suka fi yake da mana ya rusa sai abu ne wanda ya tsiro in an yi kuma tafsirin hali da tsari a cikin da ya baya inda ba a wani tafsiri da ya ko kuma ce mutan Allah Allah ya ma ya ce wannan kalmar ta annabi a cikin sa'i to akwai wannan to sai ne mutum dole da dole wannan kisa amma da yau sun fashi ba wani yana son gaba to malami ta ce da kai kawo wajen ganin abubuwan da siffar za su ba annabira yana nufin masu turo da yanzu ba ita annabi wanda ya shiga to ita wata cirowar zai iya yiwuwa a mala'iku ne waɗanda suke cikin rayu saboda cikin rayu ma ana ce masa annabi tsarar rai mutum da ya yi kama da wannan rai وكذا على المسلمين ومن الناس حتى إلى أنهم لا يقول ما تنزع الرئيس أما إذا كان نصف إلى أنهم وصلوا أن إفراد لي بكوة ولا هناك كل بوش تتكلم دولي شباب الشراعة ومن الناس قلت الناس أن يكون تورارين الذي تنزع من فوق إلى فوق تورارين وتنزع بعد أن وتنزع بعد أن هذا يسمى ما نصل إليه وشو النجم إذا أخطأ شو على هذا amma sai dai fassara su annabi'a da almala'ika da su arwahu ba to shi ne fi shuhura a cikin lafiya da malamin kuma an kai fara daga ainihin wani sabon annabi kamar Abdullahi da Abbas Abdullahi da Mutu sai na Ali bin Abi Talib a wajen ilimin tafsirin Qur'ani ba ta wuce nan to an kai to abu cikin fassara annabi'a da mala'iku masu sirrin sannan akwai manyan ɗalibansu wanda suke ɗauko ilimin tafi da gare su kamar abin guda kamar dubai ta ibn dubai faranta da na abdullahi na abbas to duk in yawa ko wata tafsiri da waɗannan manyan sahabbai cewa annabi an yi al-malai malaiku sai su alwa ba to shi sa ba su yi sai wannan tafsiri ko shi ya fi yin da zai yi in an da fa haka to duk kuma ma su ma za su yi intimalin dukkanin su wannan mala'ika suna da dukkanin su amma min da mala'ika la ha amaru fa mala'ikun su ke aika da su wannan gida mala'iku masu zaro rawar jar'an wannan karfin dalili na gara da ikira in mutum ya abu ya kai karshe a barka da al'amuru ya kai karshe a kowa a yi na a asalin da ne da wannan da ta yi rawar amma su wani musawar da za a kawo na na shi na ya ce wani na ya ga na a na da ga ba shi ikira ta ba Allah ya yi kuma irin wannan mala'iku masu cire yawon kafirai amma ta za cire wannan su ba su suna ciro shi ne wato na tsafi shi cirewa da tsanani da auren su malamai suka kama da cewa wato cirewa ba daidai idan sun ciro wani kaji ya kuma kaya zo gobe sai da kyar zai gobe sai ta turowa da karfi da kowane mutum da ya kuma ta ɗinka sai ta fi wannan rasu ya koma saboda a wannan hali ya tattara wannan azaba da take cikin cikin mai da Allah ya kuma da walau da ra'ayi Isra'ila da ke gaba rasu mu to wannan azaba ta tare ya ta cikin shine cikin rai din darsan ainihin an shi da cewa ilimin da sannan wannan shi da bayan Allah ya koyar da kuma da annashi ta shi ma wannan sifa ne da suke bari mutum amma shi ma sun yi hamdu a kan mala'iku me yasa saboda yin kawala da annabi a kuma shirorin kafirai su bane wannan da kuma masu shirorin da sauki shi annabi wato kalma ce ta daga na shafa ne ya ce ko za a ce na shafa wato wani abu ne da aka warware shi a hankali ta ainihin shafa ko ko zai gina da ko ko wani kuri ne a wato shi za a yi mutum bai da lafiya ko ne na shafa ya ce ka aka ba mu shi da yin kisa kamar an warware su daga ainihin wani kuri wannan wanda shi ta san ai almalaika ta san shi a wannan kuri wato kamar wanda yake ake warware shi wani abu ne ko kuma da shi wani abu ne ake warware shi ne suna wato haddul da kuma ana warware shi amma da kamar ya rai dika ko ina a jiki kamar ya shi da sabo da sabo da kamar yadda kulli za ka warware shi a hankali a hankali ba wa da kullu su wasu su da su والنشأة أي جماعة من الملائكة فيشفع أربعة مؤمنين حيث كل ما يرث ويرث حيث كل ما يرث إذا لم يرث كتب فأقول لهم مقابلة عن الناس الآتي كذا هو النشأة نشأة الأخلاق لهم يرث كتب سلم الصالحات صفحا ألا يرث ما لم يرث كذا هذه هذه الملائكة تسبق إلى السماء من أمره تعالى وانت جدها طول السماء سنة تسير من أنا سبحانه وتعالى حيث الجنة سماء أصحاب هذه الجنة حيث الجنة تعالى وكذا سبح يقول إن لك بين هذه السبحة طويلة والأمر بالسرعة لكش أجل يا أولي سبحانه الذي يعود بما يأتي والذي يكون بما ثم إلى يكيد يلتوني ثم إلى لا تلعب ولكن إن الله سبحانه وتعالى zuwa da wani asali ha mala'iku da suke yin sauri matsalolin saukowa da umarnin da Allah ya su kawo ma'aikata. Asali fati, Allah ya zo ya rantsuwa da asali fati masu tsaye shi. Ai, almala'ika su duk wanda suke tsaye ne da arwakin koyi da ilan janna, wanda suke rige-rige sun da zuwa ya zube, sun da suke zuwa aljanna. Falmutabbira su samar, Allah ya rantsuwa da almutabbira mai kuma zartar da amran wani irin ta bari mai girma na da zarar amuran kwanci ayat mala'ika su da fiye duniya mala'ikun su fi a amuran duniya yanzu da tarihi to wannan kawai na fada malaman tafsiri da dama sun ta kaka amma wasu daga cikin malaman tafsiri ba su tafi a kan iyakar wannan su ba sun bi a tattalin da kawai wannan sifa ce ke musu da gaya musu duk abin da aka dace zai iya bayar wa ma'ana ne ne to kuma da kai da kuma duka wannan shi aki wannan shi ka to sai ya duka kuma fassara ba kan cewa a ana nufin da wa kai ne yin mutum wadanda ke yaki mutunci kamar wadanda ya kama da wal adiyat dhamman ko fal muriyat kasan haka shi ma Allah ya faɗi wasu ko da wa kai ne masu sauri masu tara turawa wannan ta ko da kuma kamar irin ce ta kasa motar da aka kama saboda wurin da ita wannan kada an da an ce abu ya turowa to ko kudan da wannan ne wani suke turowa daga wannan fage zuwa wannan fage sannan wannan ta wato dokuna ne a da suke shan wata diri sai ta da lafi wanda suke tafowa ta fa abu zuwa fagen na rariya sannan wasu tsadi ha su ne ba ta wani gudun doki ba ta gudun su wato wasu tsanin gudun suna wani tsawa a fagen na rariya suna abu na taba ya zama wani tsawa da ke kuma da wata ake yi wato a cikin ba akwai tafi cewa kafiran da wanda lokacin irin su wali da dobiya irin su abu da zai sa da suke yin biri to kamar ana yin suka hadisi cewa ga wasu dokuna nan da za su zo yakin musulunci su kan kashe shi su sai musu hanci wanda kamar wannan a musu bishara ne da irin su bada da irin su hasu ba ko wani wanda an ga ya ba ku zai zama kenan wannan aure yana da cikin wato al-isbari bin mabiba na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu hanya kowane da kuma da fassarar malamai su fassara da shi amma fassara a wata a yi cewa wanda su kuma gama da ne to wanda shi ya abin da aka hau bai da afiya mai fassara shi ya tsora a zuwan malamai da su sai wajen da za su amma a yi da suka ɗauka da wata ake nufi na ya intulis almudan da ya ce amara masu addandi wato annabar su a wasu mutum da ko wato ana cewa al'amura da ake shirya su wanda suke faruwa ta jiki saboda abubuwan da suke faruwa bayan dogon tunani da nazari in an aikata da za mu yi ne ne zuwa shi ne ba ta jiki ai to Allah ya jira na wato wani abu da za ka auna da ka sai kai ka ne yin fara a ciki sannan kuma sai kar mai gaba da kuma an sai kawai ana amfani da ita akan zartar da wani abu mai kyau da aka aikata shi za ta ta ta jiki to kuma ba a da dogon al'umma ne bal mujaddira ta amara wato su ana da dogon nan wanda aikin su da wannan gudun su shi ke zartar da amuran shi ke zartar da wani irin al'amari ne ban mamaki wani irin abu ne wanda ne ban mamaki a cikin wato shi ne nasarar da biya a rufa wanda shi ke tabbatar da shi da shiga ga wanda Allah ya yi tsara ko da cikin an ba shi da ƙarfi ba shi da damar da zai yake to Allah zai ba shi dama zai yi yake shi kasashe wasu abubuwa manya za su za Allah ya yi tsara mu da shi wannan dokunan aikin da aka su shi ke tabbatar da amuran wani yin babban haka. Su na wannan ayoyi idan an samu irin wannan tafsiri ta rabi sai a yi sai su dukkanin biyu salim jima'a. Allah ya rantsa da mala'iku ba su tsara ran sai su tsanani ba su cire ran mumini su su masu kowa da kuma da lamar Allah Allah ya rantsa su sannan kuma Allah ya rantsa da dokuna ran musulmai wanda za a yi yaƙin musulunci kamar bala kan su maka a ji kuma samu nasara a kan da shi wannan kafin samu hakki to da Allah ya wada rantsuwar amma bai tafi jawabin ka to da Allah ya yi wata mutum Qur'ani to jawabin ka da wani kuma kuma kuma ta da shi Qur'ani ba da ke ba wa Qur'ani ba jawabin anan a jawabin da yake kan da yake jawabin ba ne a kan mutum jawabin ma'azu in ce ma'azu yana nufin gairu wasu ba wai an faɗa yi kan goji a yau ma'ana gairu wasu ba a kan jira wani ba sai dai a an kaddara kamar Allah ya wuce da mu duka da an yi rantsuwa duruwa to wannan rantsuwa ana yin shi saboda sama ila ala amrin muhim wato wani abu ne muhimmi da faɗa wanda har sai Allah ya yi kula da rantsuwa to rantsuwa ne su masu ne su faru shi ya bi su kan su wato wallahi dan dai ta a cikin ya fi karɓar maka an zama duka su ko huwa alimin shi yawan da su wanda kan da masu da suke amilin yau ma'ana wannan yawan sarfi ma'ana za a kalli a cikin wannan rayuwa yau mata duk rayuwa ranar da sarrafa rayuwa mai raurawa za ta raurawa a rantsa al'iktida a nan shi ne al'ikira wato raurawa a bai kada ga rasuwarta a bai yana sai da gida yana nitila shi ne a al'iktida to menene abin da Allah ne yana kawo dokoki saboda ne saboda wato ya ba wa kan wanda ya tunani dogon tunani wajen ne ya hawa cikin Qur'ani ya nemo menene mawucin wannan ranar da mai raurawa za ta raurawa ne kita ta raurawa ne to ya wa dogo a cikin Qur'ani sai ya fassara masa wannan sifar da Allah ya sun malamai da ban tabbata wannan a rayuwar da ayyukan yawan tarzuku al'adu da bashi da wannan kasa ɗin shi ya tsara ruwa wajen su yi girgiri da abin da yake ciki ya fita abin da yake da yi mishi da a bayan ba a sun saboda musamman Allah ya fi yau ta zufa al'adu wani jibalu ko a ranar da na kasa da zuwa mutu duk sun raurawa sun jikin da. Zan wannan a ranar da ta raura malamin da suka cewa ainihin kasa ake kuma yadda wannan aya ta kuma kuma mai faɗa kuma akwai wata irin da a cikin sun ruwa Allah ya faɗi إذا وجدت الأرض وهجت aka girgin da ƙasa za a wannan yau mata mutu raji ranar da a raja wannan mai fiki da za a ta girgi wadda fasara kenan ya farko sannan kuma wasu daga cikin malaman tafsiri sun fara a raji ta yi ai annasa al'ula wani musa da za a yi farko saboda biya ya fi kushe wannan mutu farko din ita ce za a girgi da kowa a yi zanzan kowa zai yi shi ba wuta lima ya ɗabi su ne za ka kwanta wannan misalin da abin da za ta aika akwai misali za a yi farko wanda duk wanda kuka kasa zai kare muku wanda ku ba daga nan duk duniya ta kare ke wannan musa da aisha malaka ya musa kasa ta za ta roro da abin da kuke a alili ya yi su kuma suna ba wannan musa ma'anin ta da ita ce wannan yawan da suke ba da fadin a tasiri na biyu wanda ta ranar da mai ranar da kasa za ta yi rawa ta kuma wannan ainihin in an yi da ta yi kuma arbari na biyu arbari ka ai ana nufin Allah a shirin da ya ci ba da shi ne shi ne abu ne ana yin wanda ke wani gashi a kusa da shi kamar Allah yake yake ne ke faɗi ko a ne wuri ne da ta ala kuma da ya ci mu da ni wato al-kitab shine kai ya ci shi ba da kamar da wannan mai Qur'ani ba wasu na kawo su ke baya don da kawo haraji ba mutum da tace kana mun an da wannan ba wani babban abu ba sai wata musa ta biyu za ta ce baya ai an san fasu sami da wannan haraji ba da haraji ba ana cikin zai kan biya ba ta farko da ta biyu wanda na yi fadi a wasu da su yi حتى يقرأ في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر مثل ذلك إن أي فرق دعوة به الدنيا يقوم به بدون يا أحيان إن أي نبي قوة فإذا هم قيام ينظر أبونا تتاشي قوة أبونا تتاشي بالمثال فأعتبر هو تبيه سؤال على أعمالها لأعوالها إذا أن نقرأ أحسان يا مصادق وغير ما أعوالنا تتاشي tsakanin musa ta farko da biyu ko shekara arba'in wanda nasu hali gina rafi wanda jumla da ce tarbo har rafi jumla ce haliya wato mun yana a mahallin a mahallin nasu a nan nan hali ma'ana da ke yawan rafi ko rafi sanda za a tsara farko tarbo har rafi alhalin kasancewar ana yin ko za a ta biyu haliyar da jin da ke raya. Rewa wasu من نفسه وغيره saboda a yau din nan wato ranar ya ɗauki ba rana ta guda biyu ba dai wannan yau ne ya ɗauke shi da ya rana ta dai za a yi sake kaso biyu abin da ana kuma ranar ne na abin da suka rana ta da fiye da gudun ba suka rana wannan duniyar yau din sai da wani zarafi ne na alfa'a alwaci a kuma tsariya wasu rana wannan duniyar ayi kamar zarafi ce da suke nuna a abin zai fashe a yi bayan da an yi musa ta biyu ana yin musa ta biyu ba wani aure ya kara faruwa ba shi tashi musa ta farko ce alamar cewa duniya ta lokace wata rawar da zai mutu duniya an gama rayuwa don mutum da ke da zai kai mutu kuma ya ce duniya komai zai kare musa ta biyu kuwa an zo ne su da fasa ciyawa da an yi ta wannan ba wanda zai ba abin zai kare bayan yin musa ta tashi shi ne na fasa ba su طلوع يومئذ واجبة أبصارها خاشعة سورة الروم يومئذ واجبة kamar da ke dauka shi ne musamman a nan yamma Allah ya ji wa zarura Allah ya ji da annan da ake zaka wannan ta da shi musa ya sama duk da yawa ko sai ban yau ka zuwa rabi ba ko wa rabi ba to kuma yau kai ba to wannan wata da mai yaran ba da kusanci ba lalle ba a tashi idan kuma an yi tashi a rana ne sannan to za a wasu duka ta duka ta daga ke da rana ne a cikin birni wanda shi ne a cikin shawa ne kuma wanda su duka ta ba wannan rana duka ta ana yin mai asabu za a wasu mutane a ranar ne su fiyoyi wa da wata zuciyoyin ta ce ce ta kuma da surutu a cikin ranar ta su kai suna cikin tsoro kalimatu da tashin hankali ba ku ci wannan ana da zuciyar ta kai ma su tashi amma zuciyar mu ne to su mu ne suna cikin aminci su ba su tsoro a wannan rana ko Allah ya faɗa cewa a awon min fa zai yawon idin ali su mu ne wajen ranar su suna cikin aminci ba su suna ga wannan kuma ya kwanin wani ba ana da zuciyoyin shirka rai da kuma musulmai ba su samu sauran musulmai ma masu sabon Allah su ma suna cikin tsoro kowa tsoron nan daidai martaba sabon Allah ne daidai matsayin imani daidai tsoron amma sauran mummuni ga wanda da tsari an bayan Allah su suna cikin aminci su ba sa cikin tsoro na wannan rana. Kulu yau ma'idin wajiba abu sa'aru ma fashi duka da suke cikin kogo suke cikin ranar za ka ga gidan junansu a wannan rana kawai da abu idanuwan sun yi kasa na jin kogo ba na kusur ne mana ai a kogo a wasu ta zallu wanda kasan da ke kasa da jin kogo da suka yi kowane abuwar kyau tsoro ne wanda ke faruwa zara ko ma ne faruwa kowane abuwar kyau ne faruwa saboda wanda misali ya ce ba za a tashi da kiyama ko kuma sai ya ga ranar kiyama kaga ne ji tsoron cewa to dai duk abin da aka faɗa ma za a yi azaba shi ba zai yi faruwa to wannan da wannan kuma abin tsoron shi ne wannan Allah ne wannan abu ba ba ba suna ji tsoron abin da yanzu za a damu ga na bakwai ya faru shi wani ba ba ba ba ta abin ai da yin yi hawa ma kaza saboda tsoron abin da suke gani a wannan rana يقولون إنا لمبعوثون في الآخرة إذا كنا عظاما نخرة يقولون wannan da kuma nuna din a ba a ranar alkiyama ne zai ba wannan tsoron Allah yana haka kuma ne ai a duniya ne abin da kai wannan tsoron saboda a duniya ga irin aikin da ga abin da suka yi ko nuna za ka tuna cewa ai a ba su nuna da asa su wannan masu zuciyar nan da suke yin tsoro ga idan jira ne ka tsaka da ne to za ka ga za ka a duniya suna yawan da za a mai fara ne ba ai a cikin cewa ke yi a inna mawduduna fil hakira yanzu shin mu dan nan da mawduduna fil hakira wannan a inna ma da yake a wannan kafin a kai su bi da aka ta shi da ikin hamza kai ko ce a inna wa tafsir saniya anna wa in qala alikum bainahuma ko ce ayyuna kuma ka sa ne don ilmoga da wannan ayyuna da kuma ayyuna ta gaba to a abin da yasa ta ciwo da tsoro a duniya ta ce a inna la mardudu a yanzu shin mu din da mardudu shin za a iya dawo da mu a ran sai alƙinta mutum yana ganin gashi a wani hali to a gane shi da baya to shi za a iya kowo da mu a dawo da mu idan ta jira a dawo da mu hanyar ta biyu al'akira din nan sai a zuwa ba da mutu da hayati bayan mutuwa za a yi mutu da rayuwa wal akira ismu li awwalin nan al akira ala rasila bi qawli abu da farko wato ana cewa mutum rubda fi hadi idan mutum ya je guri ya rabu guri ba sai ya ci kuma mutum shi aka dawo shi wannan gurin saboda ana alaka cewa dan ke dawo din nan za a ga shafi na hadiyo za ka fiti abubuwa da kamar ko wannan dabbar da kafin za a gashi ya tsara biyu hanyar ya fita inji to shi ne alhaji hanyar da ya yi har da ita to ga an dawo da nan kuma sai ayi kulli awwal nan ma'ana ana amfani da kalmar ne a farkon nan to su ba ta da kalmar suna da rayuwar duniya sun rabu da baki ɗaya sun baka to yanzu ko za a kai da kusa a dawo da su bayan tsara nan an gama ta a sai an ƙara dawo da su wata sabuwar rayuwar da shi da abin da domin wa akwai da za a kula da shi haka idan a ta abin sai fita wanda ba yana cikin lubura yana cikin wani makama ko a jira ka ko sun maru da shi haka ta mafi su kura ne suna cikin wani makama mutum ne hanyar da ya yi rabu da ita a an dawo su suka kai da nan tambaya ce ta mai ta injini da kuma ainihin injini da za a yi mutum bayan ya yi rayuwa mun rabu da rayuwar nan mun rabu da mutum sai an fara dawo musu musu rayuwa sai za a yi za ku suna cewa idza kunna idza man nakira sai wannan tafi hali ne tauhid ne farko kamar sun yi wato intiqali ne daga intiqali layi kuma zuwa ga ta'addi wanda ne jiri ya za a yi zuwa da bayan duk da su ga abun mamaki saboda ne a sa maka shi duka idza kunna idza kunna da kamar da Allah ya faɗa ko a cewa wala zunubi ta ce ni yuke ido bi ha wanda asali din ne ikare gaskiya to wata ne ta bayan ne kama ba mai dan amma a zai ga dan kama da hujja saboda ya tabbatar da hankali wanda bai gane shine al-ihha to shi ne sai to idza kunna idza kunna da idan ma mutum aka ko wasu da gari abin musulunci sai su ga ta ce yanzu idan an idan mun mutum da kun za a idan mun zama da kasusuwa ne na tsaye da sun distikken da shi da ya ta garbe su ba zai ta ta na ira Allah ira na Allah ya ta mutu tafi ma'ana ta shi da yayi da ta ruwa wata ba ta kuma ya danda ya da garbe su to ta yaya kuma an biya ta yaya kuma za a ce an kada shi kaga wannan hujja ce ta ainihin al'ikafar saboda za a da tunanin wanda yake bai yanci ba a sun ce yanzu a bayan mun gama rayuwa a bayan mun rayuwa da jirgi ita ta fara kawo wata shubha wanda wanda ma da a yanzu bai zai shubha su ba su za su yi wasa da hankali cewa abubuwan da muke yi shi ne idan kun na kaza mun naka sanda muka zama a cikin kasa kasusuwa ma ta wajen bige ba za a yi ba su ke za a kawo kazu sai wani kamar ke cewa sai ka yi zai taɓa su ba قالوا تلك الجنة وأشبه فإن وعي لجعف واحدة فإذا هم بالساهرة
قال سيدة سورة شيبة أي تلك إذا وانت عليك فقط لعيد الآيات أشياء لا أداره دمورة وربايا المسوسة المسلسة إذا فأحنا إن صحت إن كانت هذا النجم ربنا سورة الفاتحة وانا مدعوة واتي تعفايا كاتي سورة أحد مدعوة واتي خاطر عيدات المسلسة ثلاثة مرتبة هذا baki shi da ya koya ko abu yadda zai faɗa ko wata tagewa to ko wata ko ta fara abu inda ba su imani ne dole sai ka faɗa ne wato ibtira da malaka ce mutum yana yin farzan abin da ya tsama ba zai faru ba to kai in kuna za a dawo ne abu da mun lalace a ce bayan mun mutu a kuma dawo ne to kuma haka Allah ne kuma haka Allah ne dawo shi ko su lalace Allah ya fa inna ma hiya tusul fa'ila to hakika inna ma hiya kenan ai abadi ba ko kuma ita wannan yadda yana koma hukumin da ta ce ta fasin fata wannan dawa ta fasin lai akwai za a dawo da su ko kuma ya a yi alba a kawai a yi da bayan yana aya da ya ba da nufi wannan rayuwar bayan wata da alifin su ali alba a ko to wannan dawo da za su yi nan lai akwai ba komai ba ce da ita sai ya yi sace ni a kaya za a jikin da ta kuma alba wannan tsawa da za a yi tafi bayan ita da zartun ba komai bace ba wani abu a zuwa gani illa tsawa kuma Allah yana kalla da ne wato wahalar kuma abu ba wani abu ne dun sha'anin abun Allah ba wani abu ne zan wahala a kamar shi ba komai ne zai fara dawo ba sai ka dauka sai an yi wani gagarumin aiki na ku zo mu gani sannan Allah ya kawo da su ba haka ba komai bane ba da zartun wata ɗan kankanin tsawa ki za a yi amma Allah ya ta'ala sai ya nasara bi ta kalli da sha'ani abun Allah ba komai bane da shi mai da wani ya zazzarar su isa wa kawai za a yi sai da wani da kun kwananni daya da an yi da dole kowa da ya haifi kowa da ya rabu kai za mu misali sai ce dai wata da karanta sun wanzu a kai kura a yi zawon kiyamun yin gudu sai ga kowa kowa ya kai yanzu da kowa yana jiran mai da Allah zai yi sai za mu misali wannan ina ɗin ita ce wata iza al-kutaiya ma'ana kama a ce ba ga dukkan ko a ce ba shi fata ana yin sa wannan sai Allah ya kawo fa a kafin iya wato bayan an sa wannan abin da zai faru bayan an sa wannan izabu fata sai ga mutane ba kida ko duk san da nan bisaya sai da a bayan ka kowa ya dashi ba wani ba da lokaci ba wani ne aka yi sa wannan kowa ne wani a ce a haya kowa ne dashi ba da ba kanu ba ina a wata bayan kowa da suka kasa da abu yin zaune ana yin ta duk da wani duk da wani ta taɓa ce ga mutane duka.
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
To Allah zai shiga ainihin yiwa wajen Allah sallallahu alaihi wa sallam da mu'minin tasiriya sannan kuma da kuma yin gargadi da sabon wata Allah ya ba manzon Allah kuri da ce ba wannan kai tawar ba a kan ta fara yi ba haka an haɗa sabon baya kare da Allah ya ba mu sai wani babban sabiri wanda a suwar kare ta wata jinjin da yayi kama da babban sabirin wannan al'umma shine fir'auna a gaban annabi Musa ko kuma Allah ya ba mu sabirin sai da shi Abu Jahal bin Musa فاليوم تبقى كعبة كلها فيها يمكن فيها سوا عليك أن نبقى يجب قال لي بعض أن المحاج لعبد يبقى دور مكان فقر إلى أن نبقى يقوم فالنسوما كان مثل أن لي بعض المحاج والناس أقول مكتوب الأولى أول ما تتحدث سواء عليك ثلاث مرات كبيرة تجيشكو مع أن يبقى يبدو قوم يوم القيامة فأرض من الناس إيه إيه أسأل الدنيا فقط أنا لا يرى ولي ذلك ما أقرمك يعني فدعوا ذلك أقول saboda Allah yana maka idan ka mai kare da mutum Allah ya bada Allah ta ta hadisi Musa wato hal aka wannan ittifaqi da likin shi ne shin ya manzo Allah ta samu labarin da Musa ba ittifaqi ne ne kalbi ba ko ake manzo Allah ya bada kan nasu ko sannan ba ittifaqi ne ya yi wanda ya nan al istilam ana neman samun labarin Allah ya so annabi ya ce eh na ta da ko wanda ba wannan ittifaqi ne kawai ana da masa littin shiri kawai saboda ka a maka rai da kwaɗayen da kamar kai da cewa kai ka ba kawai shiga bira a gina bira saboda wani da bai ya zama kawai shiga bai amma da wannan tambayar so yake kawai da yi shuru da cewa kai a ba bira kai kaza kai kaza saboda ya ba ka sha'awa da abin da shi ne alƙisin samu littin shiri ba nan ba nema yake annabi ce na sani ko wannan a kai annabi ya ce annabi ya tsara mutuwa da yake tsari abin da Allah zai faɗa na barwa masu na lamarin annabi Musa a cikin aula ne Allah ta kaji su Musa ta fata da labarai Allah ta ta da tsara ta da da'a ba a magana da su da gai ruka ba an wata suke magana alhudu amma da ba na ce wani ya zo ga amma ya rubutu amma larabci sai sai sai ce wannan tsoro sai da wani yana kawo kalmar ja a wajen asawa yana ya ce ja mutu aka yi shirin kula mutum ne a ɗaya mutum ne ya ce ja a kula ruwa ne ja a ruwa ne kala amma yana da lamar kasa to idan mutum aka take yi a larabci a kan abin da yake kuma kai ruwa abin ma'ana kamar da har a kaka hadisi musa ko kamar irin su a ta an da yanzu kamar irin su a ta agula ne da kwanta a ga wannan zuwa ne amma ba na jiki ba zuwa ne na ma'ana amma idan da ce da zuwa ne wanda yake jiki da mutum ne ke jiki to amma a cikin ana kama amma mu da kala ma'ana mu da kala Allah ya amfani da alaƙin a haƙƙin mutum ya yi amfani da ta a haƙƙin ma'ana kamar ya fara irin su wala ƙarfi da aka min na bane mutum aka labarin ya mata kiwon amma na an kama da da tsakanin kuma za a rinci to nan a tashi ya zama ma'ana Allah ta ta ji kuma ka me za ki ce cewa saboda ba ta fara da gudu da amma su ci abin da yake da nisa ta ta sarki shi ne wani ba Allah ta ta ji kuma ka shi ne yawan Allah labarin annabi ta yi zama ba ibra da wuro ba da shin ka samu labarin lokacin da annabi ta saboda wannan ibra ba zarafi ne wanda ya fara su da uzukur ba ma'ana zarafi ne na wato majibu da yake hana a ta shin ka samu labarin annabi Musa wace gaba ta labarin a cikin wannan Allah shi ne inna da wasu ka samu labarin lokacin da annabi Musa ya gara da gobe saka wannan gaba ta yana wa bika hadisi ita ake so ya ci a wannan hadisi ba labarin annabi Musa ba ki ne ba ita ba ga anan labarin a kai shin ka samu labarin annabi Musa inna da wasu me yasa Allah ya ce wato musulun gaba da akan wannan gabar saboda a wannan gabar ne ibadan da ake so in take magana ma'ana a wannan gabar ne labarin da ake so na aba wa san Allah kuri a daidai wannan gabar yake da ma'ana san da aka aiko to aka in na da wurin yana daidai da kai in a tsara wurin san da aka aiko abin yayi kama da yadda aka aiko wa san Allah to dan shi ne mahallin ibra sai da ita Allah ta hadisi Musa in na da wurin sai da Allah wa annabi Musa sai ta dawo kan mu lokacin da lokacin da ubangiji ya tsare shi bil wadi muqaddas a wannan wadi wadi ana da wani yake na kasa inda yake babu rayuwa ko الخلاف من العبد غير معمورة شيء ولو في لما يتبع إذا بقى كده يتبع وتسوى الجيد ولن يجد إذا بقى يجي بالجوز شيء واجب ولا أكيد لأن إذا بقى هو يقول لك ولا بري إنه لو هو الرأي ولا هو الغريب بتجيبه لا تنتج على الغريب يعني ليه إذا مثلا أما بقى هو يجي يجي كل الغريب أنا هو تعالى اللي بتاعه تسمى أي غريب هو هو اللي أنا مواجه لم يأتي عليه عنوان شيء عنوان ولو هو بري inda ka can a a garin da ake rasina ko ina ga rasina din nan inda wani babban wannan babban dutse ana annabi Musa ya gana da ubangiji to annabi ka samu labarin lokacin da ubangiji ya kira annabi Musa bi wada wannan wadi al-muqaddas ko wadi na abin da kake ba nan abin da kake ba ma'ana ba wai abin da kake ba karkacewa na shari'a cewa wannan wadin ya samu sarki da za a dinga ibada a'a ya samu wani sarki ne saboda ubangiji ya yi bayyana ga annabi Musa a wata gidi ce da ga dalili amma ba da shari'a an san ya kira da masallacin kudu ko a haramun maka an ce a je a yi sallah ko a yi ba da sarki na dawa saboda ba wai wadi ne wanda a haddin zatin sa an samu wani sarki ba daga nan al-muqaddas wato ana nufin mai sarki ne bi munadatin lahi rasuliyya kuɗi saboda a wannan gurin ne Allah ya rahama sai ba za ka Allah ya faɗa maka ai in naka bil wadil muqaddas ka zo mun da tsaki shi ne wannan nan sai ka fara ni zaka na tare inna la rabbul wadil muqaddas huwa anna wadil tanwin ism al wadil bit tanwin wa tamthil wa huwa al qawli sunan shi wannan guri wasu suna cewa su malamai ba an ga kawai kuwa din saboda akwai wata rijiya a wurin wanda yake an ƙato rijiya da tsoron baki to shi kuwa da su gari je zai ba wani su amma wannan zai ce a cikin malam haka sai kuma ne cikin malam suna ne dai kawai dan shi suna ba ta fara ta ake amma kare akwai guri wanda da irin wannan suna da akwai dukuwa inda wajen wajen mun bai ba inda inda aka abu bai ba to Allah ya zama a gurin sannan shi wannan asalin gurin akwai rijiya ne amma wannan dai suna ne kawai na ainihin wajibi wannan Allah ya ga annabi Musa ya ga da annabi ba ta muna ba da sun Allah ya ga shi shi Musa fa kare ce ibn haqqi la ta ka tafi zuwa ga Fir'aun inna hu da Fir'aun annabi Musa shi wanda malaman sirri ce malaman tarihi ke ta wata yin ta ko min ta shi ne sunan min ta shi kuma malaman tarihi na kittawa suna kan taranti shi kuma asalin kittawa asalin suna ce masa fara wato wata ne shi ka sunan sunan sunan sunan ka faru ina ga ya zama asali da sunan kitan asali fara kamar sunan kasan masa din ne a yanzu da larabci misira amma su a yaren suna ce masa egyptian to wata kila shi ma egyptian din nan shi ya ba da sunan da sunan kai cewa egyptian akwai abubuwan da sunan su ne na yaren kitan wanda kuma da aka arba kasar sai musulunci ya faɗa a sai larabci na ba su ka daidai yadda yake da su da yadda a hasan da aka kaga fara a hasan larabci babu suna ya faɗa ya faɗa alif da hasan wannan sai dai su yi kamar awuwa amma wasu na mai ba sai a larabci ya su hafi auna saka ko sun laraba idan sun ko sun sirama idan suke da auna to sun faɗa ne sun bi da ba'ani ba amma abun su ba su nufi da auna su abun da a larabci ko dai fara da kusanci ko kuma rafi a wurin larabawa da biyu family family ne suka yi mulkin watan guda goma sha biyu to shi wannan da shine na ƙarshe shi a ayar na ashiriya shi ne gida na goma sha biyu shi ne mulkin shi ne kuma na ƙarshe shi a na shi wannan da awar da wanda an san mutane da za mu shi ne mulkin sa shi ne kuma a tarihi suna shi ne ramki na biyu annabi ta samu labarin sallah Allah ya tsoro a kan sura annabi Musa ita ita hafi lafiya kawai da ta suka je gurin Fir'aun innahu kaza hakika Fir'auna kaza ya yi shigi da jawo da hadda ku ya wuce iyaka a kafin shi ya yi da Allah ya wuce iyaka
Thank you. فعشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى قل هذا الى ان تفتح وهديك الى ربك فتخشى وان الا je da wata annabi Musa ya gaya wa Fir'auna sannan a ciki akwai darasi na dukkanin mai wa'azi dukkanin mai da'awa Allah yana koya kan yin kira saboda wanda zai kira abu na farko da yake so so yake amsa wannan kira sannan darasin kiran na shi ne gyara abin da yake ba ta cewa sai wani illa islam a masala shi ne darasin kira gyara abin da yake ba ta cewa to duk wanda yake da wannan niyyar da yana iya gyara abu mafata sannan yana so a saurari kiran to abin da fata da farko shi ne kafin jannati wani yana so ya zama mutum mai taushi wanda ya ba zai kira yi wanda zai kira da duk wata kalma wanda zai suka a kan wanda ya kira ina sai aka fara kira da kalmar masu yana ce in ka shukura da ka kuma hali laka ila an ta zaka a wani suka ba yi kawai su za su ka kula da hukumar da yi da ko ku ce maka kina wata ce halaka ila an ta zaka wannan halaka din ma'ana shi tana da bukata akwai akwai akwai mutane masu ma'ana har ta tawo ba mun kuma da ana shin ran da take da aure shin ba kana ko kana da bukata ila azra in kana da bukata ka tura ga abin da ya kasu shi yi a kai a kaka haka shi ma nan bai danganta wa kai aure fata bai ce ka misali a cikin ba ce ba kai to ka aure me zai hana ba ta shi kuma kai fata da idan mun ka ga mutum kace ba ma yana kai fata ka fata kira wuce ka fata ya fama wani to wannan ba zai sa ya ji daɗin ka ba wani za ka za ka dinga kula da wani mai kyau saboda an daga ila aka da ka me yasa kana in kana da sha'awa na nuna maka abin da yake tsarkaka ka ƙara haske ka da ko a tafiya shi ne wato na wani kira kan da shi da zai an san zai ko ai ka da hana da shirki ga da Allah ya ya illallah me yasa kana da sha'awa ka shirye mana ka tsarkaka sannan wa aka je ka ila rabbika in kana da sha'awa na nuna maka al-hidayah shi ne ad-dalala ala tariq al-muwaffaq al-maqsud shi ne al-hidayah hanya ce da nan ake so a ji amma sai ga mutum shi ma a san kansa so yake je wannan wurin tsira amma bai hau kan hanya ba ku sai ga mutum suka dullahu ala tariq al-muwaffaq al-maqsud shi ne ga al-hidayah me zai hana ba zan tsora a kan hanyar da za ta kai ka mun ta shirya وأهدك إلى ربك أبو بكر شيء كتاب الله سورة كمان إذا كتبت أبنجي أدلك على معرفته سورة سورة كمان أبنجي في برهان بوجة وتخشى سورة كتير سورة وتخاف إن لا يكتب سورة أبنجي sannan a nan wato akwai ainihin marati na imani da shari'a marati na farko na imani da shari'a a farko shine al'ilmu qabla al'amal kuma rafi dole sai mutum ya fara sanin Allah kafin ba mu sanin Allah dan idan mutum bai san Allah ba zai yi san Allah to sai ya fara sanin Allah wa ne ne Allah ya ma'ana ne ne su kuma da ya gane Allah ya ake wata ba Allah sai ya fara sanin ilimi sannan sai fara yin aiki irin wanda zai tashi Allah sai da shi ma nan sai fara da wa'adiya ka ila rabbi da fara sanar da kai fara sanin ubangiji sannan fa sha sannan sai kai aikin da zai baka tsoron Allah amma ba za ka fara an jinjimo ayyukan ibada ba tare da kasa da wasu ba ka ma yanzu tsari a wani suma ibada ta sai ka fara yin ma'arifa ka ba ta yin ala sannan abu sannan wanda yake zai rawa hanyar shiriya da mai da'awa da wanda za a kira kai abin da ya fara a farko shine ne shine a tahliya ma'ana a tahliya sai mutum ya fara rabuwa da amurka mutum baya cewa to ba za ka ko da ake haka Allah ya kawo da shi biya to ya ne cewa haka wato idan bai yi sa'a ya danna ba dai ba to ba dai ba za ka danna ne ne ne sai ka dole sai ka fara yin at-tahliya sai ka fara duba duk inda yake babu shi ka fara cirewa ka fara duk abu ba da saboda in dai nuni ko yi sarki ba ba za ka yin aiki da kyau sai ka sai fara da Allah ka ila an tsaya me ya hana ba zan nuna wata hanyar da za ta fara kasa ba daga zunubai ka ɗauka kai ma bawa ya irin sauran mutane inda fir'auna mai mulki ne bayan mai mulki ne yana da kuma zalunci bani isra'ila ne yana cutar su ya bayar da su bayan yana hanzar da su to ya rabu da su bani isra'ila ko su da kare isra'ila sai zauna da aka iyaye sai ya farka da zalunci to sai ya hana ta sanar da yin addini mai kyau sai ta Allah ya faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam da dan manzo Allah da mu'minina sai ba su rasulullahi bin abdullah yanzu a yin aya in take wani zaki ne gaskiya ce a gudu annabi yana karanta ayoyi ma na yana wa'azi amma wa'azin nan da ya yi daga yake wani gaske ne yana tsirar ke ne daga abubuwa marasa kyau to sai ya fara da wani ke tana sannan wani an ce wani kitabu wani su sannan zai tusa musu shirya amma in dai babu gaskiya to shirya ba da ya samu to shi sa adam ma a kan mutu a kira sai fata ko kul hakan ila an ta shin kana da rajuwa din na nuna maka hakan da za ka tsaya ka wanda zuciyarka wa ahalika ila rabbika da sanar da kai wane ne ubangiji fatar sha'a to sai ka samu damar jin tsoron ubangiji da wata tsara wa ayatul kursi to wanda fadin tsara wa ayatul kubra ita kuma aduba ita ake cewa alfa'ul kursi ba sauran fadi irin wadda ai mutu ce mata fa'ul tafre wato ana yin talatin talatin ba ita bace wani kusa fa'ul kursi wato wasu abubuwa da yawa sun to sai bayan da wani abuwa da yawa ta faru da abubuwan da yawa kuma an daga ila an san zakka wa an daga ila rabbi da fatasha ai ba yana cewa da fir'aun na zo maka da shi ya ila ba ba ana fadar haka ta ki sai ba da nuna wata mutuwa ba ka kai wannan magana Allah shi Allah na aruna ita Allah Musa ta gurin fir'aun idan kun je ku kun Allah Allah ne ki ce wa fir'aun Allah ya ila an san zakka to anan gurin akwai abin da kai ba shi kenan haka haka sai Allah Musa ya tafi sakon nan sai ya tafi ba a da auna sai ya zo ku auna kaban daga sai ya riya wata kan Allah duk sai da aka yi wannan bayan ya dawo kuma wa an ka sai da auna bayan mutum da bai yi ba duk sai da aka yi wannan sannan fa arahul ayatul kursi sannan sai ya ce su da ayoyi da su rubuce a wuta ba wai da ganawa da Allah ne san da Allah ya rubu fir'auna to daga ne ba mun ga fir'auna aya to wannan fadin da fa arahul ayatul kubra ita a nuna in ta alfa'ul fasiha wato tsaki tsaki al'umur wato shi ke nan an zama sai ka rusa su sai ka gurin fir'auna sai ya gaya fir'auna kuma ko ba a gaya maka wannan bukata wanda ka ba saboda mai mulki ne fir'auna mu tabbiri to ka san ba tashin farko zai tafi daga wannan girman saboda ya fi gaskiya ba za ka sai ina ji sai ya yadda kamar yadda Allah ya faɗa ko al fir'auna ma ma ya ma ubangiji bai ma ya karɓa ba ba Allah sai ya dukkanin ina ji an zama ya tafi haka ne idan kana so na ba wata alama ta gaskiya دخل في يدني منزل الله مثل من ربه ومن الله قال عور وجدت بشيء مبين ثم كما يدني أن يبني إلا أن تكون جاهزين كريم فإذا نمونا وإيتا كافر مسلم في إلا ونبا أقول لك الواحد يبني من فإلا أن يبني من to da ya faɗa yake kala fatiki to kuma mun saka ba to da sannan ne fa arahu ayatul kubra to sannan Allah Musa sai ya fara nuna masa fa arahu ayatul kubra sai nuna ta ayatul kubra aya mafi girma a cikin ayoyin sunan aya daga ayoyin da wurin tara wanda ya je da wani aya mafi girma ta Allah mun shi ne wannan musibiya ko kuma sandar sai da wani daga ko kuma musibiya amma musibiya nan da sandar ta ce idan ya kace take da kalma ai ne musibiya sai da ta aura wannan aya amma da haka fata zabawa da Allah sai kai da annabi Musa fata zabawa da annabi Musa fir'aun يدرك أنه فإذا دعا يحسن وعقب سنقوي أن يكتب بشرع الله تعالى يكتب عنه معناه يكتب بني ترشي معناه يدرك أنه تقيل كما كتب عنه سيدرك يحسن كتب عنه تقدم وعقب bayan ma kai da su ma'albara ya wani su ma'albara ba kuma ce yanzu wato a ta'e bayan na kai da wani lokaci sannan ma ya ba da bayan a wannan suna ana ce wata addaraki a rufe wata na nufin jinkiri na fitar da aiki nan na bai ayyuka guda uku maka ya aure ya kai da anar musa ya saba wa Allah sannan kuma adbara ya ba da baya ya kira kafin haka ko kuma to Allah yana nufin da wannan suna din wato jumlar da suna adbara ya ba da baya ne yayi gabarin imani ya tafi layin wata ayyukan da kafin murin wannan ya tsara munin kare a wajen kaga fakar da a shi ne farko a fada ya kare ta don musa ya tafi Allah sun ma albara sannan ko sai ya yi abin da ya fi wannan muni saboda wannan kuma ba tana nufin wai daban-daban aka yi aiki tana nufin a tarafi a rufin wato sun ka jera da ayyukan nasa da ya na kare ta da sabon Allah da ba da baya da ya tafi to ba da baya da ya fi kowanne mamuni saboda ne ba da baya ya fi kalmomi wanda sun wani tsoro akwai kalmar su yin cewa shi ma shi kansa Allah ne sannan kuma ya tsaye da wuta Allah Musa shi ma zai kawo ba ta cikin wannan shi sun ma arba da wannan sai ba da baya adalin imani ba da baya da imani ya sa sai sai har da fasara ya ce wanda ya fasara wannan ya ayin ba a garba ya fasara to shi a sai wato al'awar da jijiyoyin wato mutum ne ke yin wani aiki na gaske ba a kan kauta wai da Allah ya saka wannan kafin ko wai za ka wannan sa'ati abdul sirri ba wai kiyaye yake da kafa sai sai zuwa ba ma'ana yana yin wani aiki na gaske akan barkar da yasa to haka wannan kuma azbare a ma'ana da kaula yayi duk abin da zai iya da mafi dan ya lalata da'awar annabi shi ne ya fara menene ma kin kuma shine wannan fasar da lalata ya ga annabi Musa ko wannan abin da kake yi ba za ka da kake yi shi ko wannan ba shi ne wannan za ka ta za a wannan shi ne duk wani abu abu kai wato ya gane shi har wannan ya fara cewa a wajen fata sai shi an san ka shi ne mu da zai yi a kan gaske to an ce wannan abu shi ne kuma kuma ya yadda za a kawo kuma sun yi cikin ruwa. Ji da Allah faɗa su ma adwar ya sa fa hashara fanada da kawai ya tara mutane. To, Allah ba ta bayan ya bar bayan fa hashara. Sai ya tara su a haka, ya tara masu yi. Fa hashara da kusa a kawai jinji, a wajen da kuma ya tara masu yi. Fanada ya kira ko, kamar yadda Allah ya tafiya mana ko, masu ba shawara ne, sai ga cewa a je a tattara mutane ko, a tattara mutane ya tattara kuma sai ya ko, a yi kira a cikin mutane ba a kula da awon silmar daɗin hashi a aika a duk birane a kawo duk wanda a san ya san zuri na kwanan a kira wasu ko dole ma kin da auna su kan kuma wa sirrin da ba kin da ni shi ya kafa wa sirrin tunda malar ta mutu cewa ya auna akwai akwai akwai akwai gogon da yake masa kaji ya ga wasu cewa a cikin banu Isra'ila nan sai ya aro sani to a cikin su za a samu tsoro wanda ke gudu kuma an yi wasu abubuwan da su faru da kai amma da ke Allah zaman Allah ba mu gidiya ko la ma tunan yi kudu to a kanin kuma kamar yayi a gidansa to za ka da ya samu tsara da faru me ya fara cikin su tun da haka ne ka sa mutane su koyi a bangaren ilimin su yi su kore abubuwa na cikin community abubuwa na sirri na yau fa'ido wanda za a aje abu mutum ya ga wani abu ba abin da aka ajiye shi ne sai sai ka bi sai ka tara matsafa na kwarai wanda take yin wannan sihiri saboda idan an yi saboda wani zai bulki da yaro ta hanyar wanda na sihiri zai tauni to sai masu sihiri ka sun da yawa to a shi fir'auna ta aka yi shi yasa sai koyi wannan sihiri saboda yin kawalar yanzu a nan ina ce faɗa a bayan sun tuba za ka tuna faɗin cewa sun tuba suna neman gafara Allah a kan abin da abin da Fir'aun ya koya musu alama a ranar da alai mina sai ko wallahi kai mu Allah za ta mun kuma koma ga Allah a kan abin da kai kake da ta da tura wa na koyon wanda ke da wace koya musu to ba da balada sai ka aka tsaro duk wannan masu sirri balada ya kira ta tawo su duk fa ala ana rabbukum al'a duk da ya kira kun san dai shi ne babban ubangiji wannan ana rabu kuma ta'ala ma'ana ga ɗan yake larar da ba a rabu da ba wai a kaɗai a zahiri yana muƙabalar ubangiji da annabi musa ba kai so yana nufin annabi musa yana da ubangiji ni ko ni da ubangiji da bishi ba ya hakan yana da haka amma ba shi kaɗai bane ba tarihin su fir'aunin lokacin zai nuna ma'anar abin da yake saboda su a tarihi da awon matsatsu a abin da kittawa to suna ba wa su wata fara'i na irin mutum ila wasu ubangiji su ne a haka ke ba wa su wani asara'i na irin kawai shi ne ubangiji da suke da al'amari to da wani da sunan suna fara wannan ra'adin suna nufin rana suna rota rana amma fara yana nufin wato shi ne babban ubangiji kamar mai tafi da aikin rana kusan sai ɗaukar fir'auna kamar ubangiji to akwai wani kalamun ainihin sarakuna masu mulki amma wanda duk mulkin su yana bin mulkin fir'auna ba a haka mulkin su ya wata za a shi fir'auna babban rasir shi ne wato almalikul aham shi ne babban sarki duk suna kasa to za ka so a garin su wanda sarakunan alloli shi ba za ka yi a wata ayat ta sura al-ahra ina cewa a tazaru musa wa qawmu li yufsidu fil ard wa yadhaka wa alihaka ya za ka annabi Musa shi da kan su sai barna ko ya mutu Allah ya barna sai barna sai kuma wa yana raka wa ali da shi annabi Musa da kai kare kar kai sauran allolin da rafa aikin da saboda su abu suna ko alloli amma ta aure ne ba yanzu a nan da ya fara masashi faɗa da zai ta ana rabu mutum da a duk allolin da fasa da kuka ne da babban Allah duk na yau da wani ubangiji daga larabu babu wani ubangiji ba wani Allah a cikin sama sai ka ce wannan ne saboda ya ba su tsoro cewa aikin da ya kafa aiki ne na fiye ba ma kuma sai aikin saboda aiki ne na Allah da ya sama dukkan alloli sai da a hasar ba da ka ana cikin ana rabu mutum da
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فقال ربكم الاعلى الذي فاعقده الله سيب ان لا يتعافى فرعون العقل هي التي اخذ على درجه التناول بالجلد ولا باكثر فما سيد وانا اذا ابادي اجي اذا اباكم مغنى اجي تعالى اقصد اهو اذا كما بابا ما تنجي اخذ اخذه الملك فوانا العقل يرفض الجلبه والشيطان قالوا نسيب وانا انزل شوك اما يخاف suka ji Qur'ani ma Allah yana amfani da ahadan amma a wani kawo yi ne haka Allah ya wa kadalika akhudhu rabbika idza akhadha al-qur'ana bi yadihi in akhadhu alim dole al-akhd ne da kawo da iko to ba akhadhu Allah Allah ya kawo da aure kawo da iko kawo da zai fito da manzon Allah ai halaka mu bil gar Allah ya biye shi na kala tsaka da rasulullah wannan da kala din kamar wato أخذه الله أخذ لحال الأخذ وذاك الأخوان أخذ ألا يقام شيء أخذ لحال إلى الكاب نفسه النكال دا التنشيء دا بين معنى عذاب وجه ذلك مثل ركعي إيه دكوا ده يدير يجين أما بغير ما شيء النكال هو التنشيء Allah ya fi shafa'a ne, wallahu ashaddu ma'asan wa ashaddu tafsira. Allah ne zai iya bayan sa azaba irin wanda ba wanda ne ke sannan kuma kowa yana gani ba wanda ne to Allah ne ka ba su ya na Allah shi ne asirci a kitabul mu'min azaba mai rafi a iya duk wanda ke ji da gani ko wanda ke kwashi daga wannan azaba Allah Allah ya tsauna na kada al'afir wa sura azaba mai rafi nan an yi gafa da kada al'afir ma'ana wa na kada al'afir ai hadin kai wa sura قوله قبل ما عن حكم الله wato ai a baya can ko Fir'aun ya fara sabon irin wannan ko ya kawo a rai da ne mutum ko wa hadi a sa wata dini ma a duk da mutum ya yi ne ba bi ya wani alaƙi ne ba da ali sama ba bai ce ban san ma kuna da wani wuri da shi saboda ba wani Allah wannan da Allah zai ka bai zama ku shi kaga a can wace ba shi na da faru da Allah ta aka yi Allah ya gama da azaba na al'akhirat wannan kalmar ta ce ta Allah mutum da Allah wal ula da wannan kalmar ta farko ta ce ma a rinka da kuma ila ki kai wa kana bai yau ba a farko da sala tsakanin wannan farko da wannan da ne an samu shekara arba'in a wani kan mai fata Allah ya inda fi zalika ra'iba to wannan aya ita da ke mahallin ta'adili da masun kifi me yasa ka wuce ta ba sun hada ka da shi mahallin da a wanda Allah ya tsaya ko sannan kuma an mai tsiriya kafin na biya wasu an yi wani kafin irin ku mai sauki amma kan ce a kala wani lamun ta da la'asar kun zo kashe ta azaba ce sai ta tsala ce da figa da kalli wannan ayat shi ne dalilin kauci lallai a cikin wannan albarku wannan shi da ta ta faɗa to akwai da ibra lallai akwai fitina amma fa liman ya shi wanda sai ta ce yin fitina daga wanda mai tsoron Allah ya kiyaye liman ya sha sai da wanda yake bin tsoron Allah wanda yake tsoron kada shi ma azabar da Allah ta yi shi to wannan shine wal umar jumla tana abota a ta'alil bi masukul kitab da yake ba ta da na saboda ga wani izina wurin ka to ko ma ta Allah ta ba amma tiliya ma Allah ko da an da ba shi ta ne an fara kaitawa ka mukamala da